ci abinci to yi ne mala'ikun nan goma ya biyu suka zo a ibrahim ya kawo dan maraƙi ya soya ya ba su to su abinci jawhari ne mala'iku ko rauhaniya ne in sun sa hannun sun sa hannu haka abincin kuma sai su cire hannun ba su iya cin to ba in sun je kuma haka za su mai da hannun sai ce ƙara Allah ta kulu ala ta kudu ya ce ya ba kwaci suka ce to ai mu ruhani ne wannan kuma jawhari ne ba za mu ci ba daga nan fa aujasa fa'aujasa minhum kifa sai annabi ibrahim jikin sai ba da tsama kyarkyar kudin daga ganin mutanen fa jikinka zai nuna maka sai suka ce kalu قالوا لا تخف inna وبشروه بغلام أليم suka ce la ta kaf ka daina jin tsoro Allah ne ya aike mu za mu je mu halakar da mutanen annabi ludu amma ya ce mu zo mu baka labarin za ka samu yaya guda biyu wa basharna bi isyaqa wa min wara ومن isyaqa وراء إسحاق يعقوب suka ce yaya biyu za ka samu ga isyaqa a bayan sama min wara isyaqa yaquba sai to amma wai abin da ake nufi da wannan ka gani wara din ai baya ne to kar ka ce an baka yaquba isyaka za a baka yi yaquba dan da ne shi dan da a matsayin da yake eh amma da qur'ani ya ce wara dan mu mun gane ai Allah ya gane da mu shi annabi isyaka a bayansa ne za a samu yaquba a tsakansa za a samu yaquba eh kana da da Allah ya baka isyaka kuma za a baka jika yaquba wannan mu ma albihir daga Allah kuma sannan mu je inda za mu je suka gaya masa haka haka ce kaji kaji kaji suka bahi labari to yaya suka ce da hin قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية مم.
إن أهلها كانوا ظالمين suka ce to ba komai ne ya kamu ba yanzu nan za mu zo kalu suka ce inna mu muhliku ahla hadhihi alqarya Allah ne ya ce mu zo mu halakar da wato mutanen wannan alƙarya na annabi lodo inna ahluha mutanen garin kanu zalimina kafirina sun zalunci kansu sun zama kafirai Allah ya ce mu je mu halakar da su Mm.
قال إن فيها لوطا kala suka dinga jayayya da annabi ibrahim da mala'ikuna na ibrahim ya ce garin da akwai mumini tamanin za ku halakar suka ce ba mumini tamanin to ai akwai mumini arba'in suka ce babu suka ce ai akwai mumini goma suka ce babu suka ce akwai mumini ɗaya suka ce babu sai suka sai ya ce kala inna fi haluda to ai ludu yana garin shi ya za a yi ai ludu yana garin inna fi haluda in ma ba kowa ai annabi ludu yana garin yaya suka ce da yin قالوا لا نعلم بمن فيها kaji fa kalu suka ce a karka ce mana ludu yana garin na hana mu mala'ikun nan a alamu bi mu dai mun fi sanin wanda suke garin ai a alamu bi mun biya mu ne masanan wanda suke garin ba kai za ka gaya mana ba, bar mu aikin mu ne sai mu da aka aika mu je a mu yi aiki to mun fi sanin wanda suke garin ana ibrahim ya ja bakin sa ya rufe to ga masinjojin Allah Allah ya tura za su je shi kuma wai yana kokari ne ya ga an kare wasu kar su je su yi kisan mummuke a kai kowa da kowa yi mana garin da akwai mummune a tausaya musu mana suka ce "Ah, mu mun san wanda suke garin dai kyale mu aike ne na Allah kai dai abin da aka aiko mu mun gaya maka za mu je aikin mu na'am لننجينه وأهله إلا امرأته كان من الغابرين lan najiyannahu za mu tseratar da a ahlahu shi annabi ludin da ahlansa duk za mu tseratar da su illa mar'atahu sai dai matarsa kanat ta kasance min al-gabirina daga cikin wanzazzu daga cikin azaba Mm.
ولما أيد عن رسلنا لولا سيئ بهم ولاك بهم to زرعا shi kenan yanzu an yi sallama da annabi ibrahim bayan sun gama annabi ibrahim wannan shi kenan mala'iku suka kama hanya eh kan ka ce wani abu gahi nan sun zo bayan garin yanzu za su shiga sai ka kalle su suna nan su goma ya biyu sun danno sun zo bayan garin annabi nuhu annabi ludu ya san da zuwansu to dai na gaya ma yanzu sun shigo ma sun shigo kaga Allah zai nuna ikonsa wala ma an ja rusuluna lut yayin da wayannan mala'iku suka zo gurin annabi lut siya bihim hazana bi a dalilin sa annabi lut yayi bakin ciki yana kallon sa in kai bako maimakon kai murna yana kallo in ka kalli fuskar sa ta canza ka san bakin cikin sa bakin sa ne ya san za a zo a danne su da luwadi samari ne manya-manya ga kyan jiki irin yadda mutanensa suke su yana kallon su domin ya yi murna shi kenan ran sai ta ɓaci fi abihim da ya kalle sai ya ɓata ne ba wai kin su yake ba dan sun zo a'a akwai abin da zai biyo baya yanzu munafakar matan nan tasa za ta kurna wuta daga an ga yaƙi za a ga kowa tsirara zai zo gidan gada gada gada yawa ya samu ya samu to ya san wannan abin annabin Allah a gabansa kuma za a zo a yi luwaɗi da bakinsa ba zai yadda ba shi ne sai abihim ran sai ba wara qabihim zar'a kirjinsa yayi kunci sadar li'annahu hasanul wujuhi domin masu kyawawan fuska ne wayannan mala'iku aryaban na baki fa kafa alaihim qaumahu yana jin tsoro kar mutanen su san da zuwan bakin nan fa alamahu annahu rasul rabbuh kafin su sanar da cewa su manzannin Allah ne na'am wa qalu la takaf wa la tahzan inna munajuka wa alaka illa imrataka kana min al-kafirin ayi da yayi bakin ciki su jibrilu kuma sai Allah ya musu ilhama sa gane abin da yake zuciyar annabi ludu sai jibril ya gaya masa ƙalu suka ce la takaf ka daina jiya tsoron mutanen nan za su zo su yi luwaɗi don ba za su iya ba ai wala ta zan ka daina taɓin zuciya inna muna juka mun zo ne mu tseratar da kai wa alaka da kai da wanda suka yi imani da kai illa mar'atak sai dai matar ka banda ita eh wannan kuwa kanat min al-gabirina tana daga cikin wanda za ta wanzu cikin yi musu azaba إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون inna mu in ji jibrilu duk wannan magana mala'iku ne munziluna ala ala hadhihi alqaryati yace za mu sauke azaba ga mutanen wannan alƙarya azaba mina samai daga sama idan kuma Allah ne ya faɗa yace za mu sauke azaba daga sama to tsakon kwanan nan da za a dafa a zo su zubo a kansa ai bima ai bi fi'ilin ladhi kanu abadan komai za a musu haka ba saboda dalilin fi'ilin ladhi kanu yabsuquna saboda aikin da suke na fasuci bi sababi fisiqihim saboda dalilin fasucin ko yanzu ma ba ka ga in za a jefi mazinata ya ake ba da tsako ake jifan su ba to jifa ake yi Allah ne Allah ne fara jifan su yo ko ba ba gani Allah ne jefe su da tsakon kwani wa amdarna za ka ja mana وأمطرنا عليهم مدرا Fasaha.
فساء مدر المنذرين to gaji Allah ya saki ruwan tsakon kwani a sama to koyo mutum suka yi zina kun kama su kuma jifan za ku dinga yadda Allah ya jefe su kuma ku jefe su jifa ne da tsakuwa sai kun kai su za ku bar su yi jifa din jifa daban sare kai daban ai yawwa ai idan aka sare kan mutum walakancin bai kai na jifa ba ai yi mana amma kowa yana tsine ma shege shege tsinanne da haka ka mutu ai mutuwar walakanci ne abin da yasa Allah yake cewa a jefe kowa ya gani kar wani yayi wannan aiki yi mana idan an jefi mutum ai maganar sai ya dade yanzu a karkara na wani yayi luwadi ko ya zina muka tona rami iya ƙugu iya wannan naku aka ba kowa dutse a je a jefe yi a shekara goma ka manta yi mana ya kalli wannan wannan ma ya jebe shi dan manza dan iska da an yi sau ɗaya sau biyu zina ce zina can nan sai a daina da mazancin Allah aka bari yi mana duk wani hanya idan shari'a ba ta Allah ba ce ai shari'ar ta zama ta banza to ka ji dalili Allah ya ce ga yin za mu sauke musu azaba daga sama bima kanu yi su gona saboda sun zama fasikai shi yasa duk mutumin da aka ce wani fasiki ne to dan luwaɗi ne shine fasiki mazalaci ma kan ce masa fasiki dan luwaɗi ma kan ce masa fasiki bima kanu yafsukuna saboda fasikai ne sun fita ga yi wa Allah biyayya a ga abin da Allah ya ce su yi su yi aure su nemi mata ba nan bane kuma sun bar abin da Allah ya faɗa suna yin abin da zuciyarsu ta riya musu na'am ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون wa laqad tarakna minha ayatan wannan abin da muka yi muka halaka da mutanen annabi ludu to ayatun bayyinatun aya ce ba bayyaniya zahiratun fi athari karabiha a bayyana take idan ka bi gurbin inda aka ruhe zu duk mutumin da ya tashi zai je Syria to ai zai ga gurin za a ga gurin nan gahi nan inda aka halakar da su har yau yana nan gurin dan wanda zai yi luwadi dan ya daina ga abin in bai daina ba abin da ya samu wayancan bai same shi a nan duniya ba a lahira zai same su yasa Allah ya bar gurin alama da na baya kar su yi wannan aiki leƙomin ya aƙiluna ga mutanen da suke da hankali ya tadabbaru na kwa sa yi lura su tuba su daina wannan mummunan aiki na'am وإلى مدين أكاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله والرجل اليوم لاكر مم.
ولا تأسعوا في الأرض مفسدين to Allah ya ce wai la madayan mutanen madaina mun aika musu akawun dan uwansu ne annabi shu'aibu qala ya qaumi yace ya mutane na ibudullah ku bauta wa Allah warju yawmal akhirah ku ji tsoron haduwan ku da Allah ranar lahira wala ta'asu fil ardi mufsidina ku daina saban Allah fil ardi a bayan kasa mufsidina kuna barna to barnan da mutanen annabi shu'aibu suke ba wani abu ne barna masu saye ne da sayarwa akwai ayar da yake wa ila madiyana kawun shu'aiba وإلى مدين أكاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا قال الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال ولا تنقصوا المكيال والميزان أمم.
إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم to مهين ka ji mutanen annabi shu'aibu aikin su sai da sayarwa ne eh idan za ka auna kayanka su auna da babban kwano in za ka siya a gunsu su auna ma da ƙaramin kwano idan su keli ne ma sai su tauye wala tanqusul miqyala wal mizan wani gun yana inni araykum bi khairi ina ganin ku cikin walwala yau ana yi to duk abin da ya samu mutanen annabi shahibu shi zai samu na yau wanda suke yi sai kaka ya yi a ji a dinga dafa buhun suntola wai dole ya ɗauki a talatin da hida ka sa buhu a wuta ka dafa buhun idan ya motse sai ka zuba tiya talatin da shida kuma ka fera sahun tiya arba'in to ka yi ji tsoron dai gamuwa da Allah za ka je za ka je ka kusa zuwa saura iris shi ne abin da ya ce. na biyu kuma wanda ya zuba tiya talatin da hida sai ya ce ai layi ai layi ka kawo tiya arba'in ɗinka sai a ce wani zo ka sa a layi da kan arba'in ɗin da mai tiya talatin da hida da muku cini ɗaya ke yana dariya yana jin daɗi dariyan naka akwai kuka a gaba akwai kuka a gaba ba da nesa ba kusa in Allah ya yarda ko kuma za ka auna mutum sai ka kwano biyu ne a cikin buhunka in za ka auna na mutane sai ka fito da wannan katon kwanon katon nan za ka fito da shi in za ka aunar da naka za a auni naka sai ka fito da ƙaramin kwano to dai akan wannan mutanen da suka yi haka an halakar da su ko da alfarman sai da na rasulullahi Allah bai sa an halakar da kai ba dai a lahira abin da ya same su zai same ka in ko ba haka ba ka tuba ka daina amma ku dinga yin abin nan jama'a he ba kwa dainawa yanzu kuna yi idan kadari din ku yazo kuna kadawa har da ganye kuna sirwa mutane jama'a ba za ku tasa ganyen ba ku gyara wannan ganyen da kuka tara kaman kwano dai a lahira wuta fa kaci idan a sikeli ne sai ku dinga gyarawa da ƙasa don yayi nauyi Allah yana ganin ku ba inni alaykum bi khairin إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم yanzu a مهين jama'a ba za ku ji tsoron wannan azaba da zai zo ba kuna ha'inci banda shi ba ku da aiki idan auna za a yi a sikeli sai ga mutum riɗinsa ba yawa a duk ƙasa ne idan kuma a- a a haka ne za a sayar da shi sai ya ƙi kyakkyawan casa ya dinga jira mutane ganye abu hudu ya samu wajen kwano guda na ganye haka ba ake in masara ne ka hada da hanci hancin in gero ne a yi kyakkyawan cikawa a nemi karamin buhu to wannan ya sa Allah ya halakar da mutanen annabi shu'aibu kuma duk masu har koma wanda suke wannan aikin dai to idan ba su zaina ba abin da ya sa mutanen annabi shu'aibu shi zai same su ya sa Allah ya nuna mana dan qur'ani ya faɗa wailul lil mutaffifin ويل للمطففين Allah ya ce kalmar azaba ya tabbata ga wanda yake tauye mutane amfanin gona su waye ne الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون allazina sune wa'anda idza qatalu ala nasi in za su auna na mutane yasauhuna sai su cika da babban kwano su cika su auna mm.
وإذا كالوهم أو وزنوهم يكفرون amma idan nasu za su auna ko su auna su lake yali yufsiruna sai su tauye sai su tauye in su keli ne za ka auna na mutane sai amma da su kelin ya ƙi yin nauyi shine yufsiruna sai Allah ya ce da su ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ala ya zanna ya ku masu wannan aiki ba kwa tsammani annahum mab'uthuna na Allah zai taye ku a lahira ai ba kwa tunanin za ku taye a lahira yasa kuke wannan aiki في Mm.
يوم أزيم Allah yake ba a gaban ku akwai rana mai girma tana nan tafe يوم يقوم الناس لرب العالمين yau mai hukumun nazu ita ce ranar da za a tsaye da bayi gaba ɗaya li rabbil alamin a gaban ubangijin talakai wannan rana yana zuwa wannan ha'inci da wannan cuta da kai ba wani ne zai baka labari ba Allah yana kallon ka kuma duk abin da aka yi wallahi ran nan sai an baka labari yau mai izin tuhaddisu aka bara يوم إذ تحدث أخبارها بأن ربك- بأن ربك أوحي لها duk abin da ka faɗa a ran nan za a baka labari ubangijin ka zai yi zance da kai to duk wanda yake tsoron wannan rana idan kaka ya yi ko kamar yanzu ma a daina cutar mutane a ji tsoron Allah amma ba haka bane abin da Allah ya hana nan kana yi to ka ji tsoron gamonka da Allah dan idan ka gamu da Allah ba zai amfani kuma duk wanda ya nemi kuɗi a irin wannan cutar kuɗin ma baya albarka duk abin da kai ba zai yi albarka ba sai Allah ya gama ka da wata asara ka nemi ma kai asara kuma a banza Allah ya kona ka to ka gani tana nan tafi shi ne Allah ya faɗi mutanen annabi shu'aibu ya ce da su وإلى مدين أخاه شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر مم.
ولا تعثوا في الأرض مفسدين Mm.
فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Fa kazzabu mutanen annabi shu'aibu duk abin da ya gaya musu ba su gaskata yi ba fa kazzabu suka karyata yi Allah ya ce fa akazathum rajfatu muka rike su da girgiza zilzilati shadida dan jibril aka turo yace kai shikenan babu sun mutu fa azbahu suka waye gari fi diyarihim a gidaddajin su jasimina a durkushe barakina ala rakabi mayyitina ga za mace kaman ba su saba rai ba sun mutu suna kafirai ya Allah ya ce gaba kaɗan وعادا وثمودا مم.
وقد تبين لكم من مساكنهم Allah ya ce wa Adam ai mun ga halaka da Adawa wa Samuda Allah ya ce mu ne muka halaka da Samudawa ai duk labarin ya zo daga cikin alhaqatu malhaqa wa amman Samudu وأما ثمود فأهلكوا بطاغية wa amma Adun وأما عاد فأهلكوا بريح سلسل آتية sakaraha سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فترى لا القوم سلام.
فيها سرعيا مم.
كأنهم أعجاز نخل كاوية فهل تري فهل ترى لهم من باقية Allah haka muka yi musu mu muka halakar da adawa mu muka halakar da samudawa idan ƙarfi da isa da dukiya zai sa a barka Allah ya ce wanda suka fi kamun musu kuma duk inda kake baka saka taka inda suka taka ba shi Allah yake nufi a wannan gurin kai daina ganin kana da daula kana da mulki kana da ƙarfi kana da dukiya kana saba wa Allah kana yadda ka ga dama Allah ya ce ka kula da na gabanka eh abin da ya same su nan muka yi musu duk dukiyarsu duk ƙarfinsu duk yin Allahnsu mun halakar da su Allah ya ce naga takun ba zai kai takunsu ba sai ne Allah yake nufi ya ce mu ne muka halakar da samudawa fa ma samudu fa wuli gubi dagiya dagawa yasa aka halakar da su jibril ya zo musu tsawa ɗaya tal mutane samuda ba taɓa mutane masu ƙarfi irinsu ba fa mutanen annabi salihu ƙarfi wannan da girma na jiki an ka kalle su ne yanzu in za mu mutu don kallon ma sai mu mutu ba irin mu bane girman mutum ya kai ya kai mutum ɗaya yana da kamu ɗari uku da zirayi irin nasu ba irin namu ba ma kaga mutum ya yi sama kan mutum kadai irin su sai ka duba manajatul kubra muka ga kan ɗaya daga cikin su. annabi isa alaihi salatu wassalam ya je bakin kogi ya yi ruwa ya fito ya shiga wani guri ya ɗauka irin wannan ina irin abin nan da ake na masallaci gubban nan shi ya ɗauka irin wannan kamar ɗaki ne ƙato ya higa da ya haka ya ɗaga hannunsa ya haka bai taɓa saman ba ya ƙwayan kogon ido ya higa ba ma kan ba kogon ido Hmm? kogon ido ya higa shi ya ɗauka kai ne ma kogon idon ma a cikin kogon idon ya miƙe tsawonsa bai taɓa saman ba to ga gida. eh ya koma ya ga kaman dubi kan tangara ugaye shine ya roƙi Allah ya ce ta da wannan mutumin za su yi magana da shi labarin yana da tsawo a munajatul kubra za mu kawo muku shin Allah ya yarda to ƙarshe dai an tada mutum da ya tayi ya kalle shi kaman dubi ya ce me labarin ka ya tambaya ai kaji kaji kaji kaji ni sarki ne wane na yi kaza na yi kaza yanzu mai Allah yake da kai yace yanzu an sa na wutan bakwai ana min azaba na karkashin kasan bakwai ana ake gana min azaba shine yace ka roki Allah mana annabin Allah a bai wanda Allah ya maka Allah ya fi min na koma na bi kan gyara laifi na annabi Isa ya roƙi Allah ya roƙi Allah Allah ya ce ba komai an yafe masa daga baya koma ya zama almajirin annabi Musa annabi Isa ya ci gaba da ibada ijtihadi nafila in ya fara ibada tun da ya ga lahira baya barci eh baban lahira kenan kafiri ya mutu wannan shine ramar Allah ya mutu kafiri amma da aka rubuta dan aljanna ne wani sababi ya zo gayi aka rayar da shi kenan ya kuma ya musulunta ai da ya musulunta nan alkhairi ba ya dinga yi dukiyarsa sai da karewa kullum kuka yake hawa idansa baya tsayawa da hawaye kullum yi bai san ma barci ba ya ga lahira ya ga wuta ya ji wuta kaga wa'annan wannan da Allah ya sai da ya ya musulunta to amma yanzu ka duba kogon mutum mutum ya shiga kogon idanun mutum ya miƙe karamin zuba sai ka yi shekara tamanin suke zama baligi su akwai mai shekara ɗari uku akwai mai ɗari biyu da hamsin akwai mai ɗari hudu haka rayuwa take ba irin namu ƙananan rayuwa ba Qur'ani ya faɗa min suhuliha kusuran min suhuliha kusuran wa tanhituna aljibala buyuta kaji in zamanin zafi yayi kamar yanzu ba ade kurin jigawa zai koma ya je ya kwanta jigawa idan ya je jigawa bub ya faɗi ya kwanta wallahi baka sani zaka ce irin gano wannan ne da ka tafila ya haka girman mutum yake ka ce wani dinga ne haka yake in yayi numfashi hurr daga nan zuwa gayin sai ka ji duk inda ya bar sai ta gurin ya hure kasa kaman irin wani abu ya hure kasa haka kasan gurin hancin ya hure haka abu haka mutum yake eh a yadda ake kiyasi fa yara irin namun nan fa sai ka dura kaman bakwai a hancin ba are ba zai ji ba yana barci kuma wani dabba ko wani abu ya zo a jeji bai san inda ya kwanta nan a tsallaka ya ta haka ba sai dai a bi kaman gano a kewaye haka haka mutum ya kwanta barci tun da safe yana barci sai ya je magarba hur hur kamar yadda za ka yi awa biyu ka tayi a ina a yanzu sai kwanta haka abin yake mutum ya ta yana dukan jikinsa fat fat in ka ji kai ka ce wani gini za a rusa shine Allah ya ce wai za badashtum wai za badashtum badashtum jabari Allah ya ce ba su iya riko ba wasa wannan ba su iya ba kullum ka ga dan jinin wannan tsakanin wannan da wannan dai an haɗu sai ka ga duk da jini yake rabuwa irin yadda za mu yi zo za ka rike wani famawar mutum ya rike mutum haka daga sun rike dan wasu kayya kayya kayya kayya babu in ya miƙe sai ka ga naman a hannunsa wannan ma haka ba ɗaya tun da beri ne eh wasa za a yi haka rike wuyanka haka sai an cire fatan wasan kenan sai ka mutu ya ba imani kafirin ya zalla wai za ba ɗaya tun ɗaya rike ɗaya yana kuka na kallo fa zai mutu dan uwansa ne wai wannan wasa ne kurin Allah ya ce ba fiye wasa wai za baɗaitin baɗaitin da berina mugun riko za su yi wa dan uwansu mutum yana ƙara yana ƙara sai an naƙa sahi a wannan riko shi kenan sai a sake ba zai amfana ba a irin su ɗin ma fa irin wannan tafawa ko mutum yadda shi mutum sai kaga an sallewa mutum wani guri ya fi a dake ka da kaman dai ina gaya ma kaman dai tirela ya zo ya daki wani itace haka suke wa mutum to irin wayannan wasan ma saboda wauta ba su iya ba kaman kai kai wasa da wani mutum a ka sake babu daga wasan nan sai mutum ya kai ka lahira ya rike to shi karfin yake ji kaman ba kaman kara ya rike mai karfi irin su ya haɗu shi kenan kowa sai ya karya kowa shine wasan wai za baɗaitum Allah ya ce baɗaitum jabberi na in suka tayi riko mugun riko suke wa ɗan uwansu ba imani ba hankali to duk abin da kake wai ana nuna ma ne akwai wanda suka je ka a gaba to ya Allah ya da su mu ji na'am wa adam wa samuda Allah ya mu galaka da adawan samudawan ma mu ne su adawa mutanen annabi wato hudu to su ne wanda Allah ya ce muka halakar da su da iska fawuli birihin sarsarin aci sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma kwana bakwai aka hore musu su koma su ba Allah aka dinga ta da iska aka dinga ta da iska suka sa yaran su daki suka kulle sahu arba'in suka yi adawan sahu sahu arba'in kuma tsayuwan nasu ma saboda karfi idan mutum ya daga kansa ya bugi kafansa sai ka ga murruk kafan ta yi ga kasa ku duba badawu zuhur fi da kayi utuhur da haka suka yi sau arba'in suka tsaya suka ce da iska za a mana azaba ta zo da Allah ya fara tada iskan yadda ya zo a cikin bada'u zuhur iskan farkon tayin sa ma raƙuma ya fara ɗauka kada kan ka sama sai dai ka ga raƙumi yana yawo da ƙafa yana tafiya wannan ne mafarin tayin iska iskan ya dinga cire dutse sai an duba dutse babba da wani itace a haɗa karrau kau kafin kimsa ido babu wannan dutsen ya zo da gudu wuf ya zo inda suke in ya zo kamar danga ƙorinsu ya tare duk dutsen da aka murgino aka zo da gudu kim da ido fa dutsen ya zo amma ya zo yadda ki korin su dutsen zai fashe ya tsaya suna nan ko da ma ba su ba haka suke wannan wai Allah yana yi ne ko sa su ba an yi an yi ba su ba abu wannan mai duniya aka ce dutse ya ya kare to duk girman dutse ya zo yadda ke su sai ya yi rugurugu suna iskan nan fa ya fara tashi ta bara da yi kenan Allah ya ce da Jibrilu ku zartar da hukunci ba za su tuba ba shi Allah yake cewa sakaraha alaihim saba sakaraha alaihim saba layali wa samaniyata ayyamin husuma to rana na takwas ran nan ne ranan husuma ko mutum ne ka ji ce ana husuma ba ki ayyamin husuma rana ce ta laraba na hisa ta ƙarshen wata ai da iskan masifar iskan ta zo ƙofar da aka bude bai fi allura ba da aka bude iskan wani ƙara yake ki ki ki ki ki masifa ta kusa zuwa ai da wannan iskan ta zo Allah yake cewa ka annahum ka annahum ajazu nakalin kawiya jirihin sarsarin sarsarin irin sarsarin atiya sarsarin din shine ma'ana ki ki ki ki iskan wani ƙara yake na masifa ai da iskan ya zo ya kyau babu ya ɗauke kan gaba ɗaya kan kwarin iskan ya tsinke amma jikin ya yi gam kamar dutse sai da kan nan ya ji aka gurahi a bangon duniya jikin yana tsaye bayan kwana uku Allah ya koda wani iska mai tona ƙasa ya zo ya kwantar da su bayan nan aka ɗauko wani iska mai tada ƙura ya lullube su aka tada wani iska ya yaye su Allah ya halicci wasu tsuntsunan take kamar helicopter sun zo sun ɗauka sai su je su jefa teku an ɗauka jefa shi kenan kawan ba a yi ba haka Allah ya musu babu ƙarfi da dukiya ana nuna ma baka kai su ba da su ake mana kwatance wai a koma abu Allah wa qad tabayyana lakum min masakinihim Allah ya ce wa qad tabayyana lakum halakar da su da muka yi a bace sananne a gurin min masakin zil hijri wal yaman ba kwa zuwa dudi ku je mana ku ga inda muka je a nan ka tayi zuwa in kana so ka ga inda adawa suka zauna da zamudawa Allah ya ce ku je mana ku je hijiru shine dutsen nan da ake cewa na Afghanistan ka je Afghanistan can za ka akwai Kandahar ka je gun dutsen ka shiga ka gani daga nan ka fara shiga kana tafiya a cikin dutse sai ka yi tafiyar daga nan zuwa guru kana cikin dutse duk yahud adawa ne suka rare ki ba ku ji ba ana neman Usama aka yi ta zuba bam a dutsen bai yi komai ba yau ai aikin nan adawa ne ka je ka gani in ka je za a ga yanzu sai ka ga alama ga wani gurin an faskare da gatari irin gatarin su karafan su suna gurin mutanen da suke rusa duwar watsu Allah ya ce mun bar muku ku je duwatsun ku ga inda suke higa ɗakin mutum ɗaya kamar garin nan ya rare ke rami shi kaɗai yau ba a sana yi gida dutsen kansa ake rare cewa kogon ya zama gida sai a je a nemo kyaure na dutse a zuwa zuwa jibge a bakin a kara a bari in ya zo kato ne da ƙarfi zai jijjige dutsen ya ja ya ga gidansa kuma gub zai rufe in ya tayi da ƙaba in irin mu ne aka kulle ka ai ka kullu ai ba za ka tashi ba Allah ya yi mutane Allah shi ne abin tsoro kaje da Allah ya faɗa wa qad tabayyana lakum min masakinihim a gurarrakin su kuna zuwa kuna gani wa zayyana wa zayyana lahum shaytanu amalahum fasadahum an sabili wa kanu mustabsirin Allah ya ce wa zayyana lahum wanda ya kawata musu wannan aiki na ai shaydani shaydan ne amalahum min ayyukan su min kufr na kafir wala ma'asi da saban Allah fasadahum an sabili ya hana su kada su bi tabarki ai sabili tabarkin gaskiya wa kanu sun kasance mustabsirina su wa'annan da muka halaka mutane ne masu basira din da kaji basira ba basaru ba basira masu ganin zuci suna da basira sun iya gini sun iya kaza amma ba su da basira su bi Allah kaji shine wa kana mustabsirina zuwa basairi wa qaruna wa fir'auna wa haman Allah ya ce to dai ku suna bayan wa'annan ina qaruna babu shi ai jiya je kuna da labarin sa ko Allah ya mu muka halaka da ƙarunu wa fir'auna da fir'auna dan dan walidu dan masa'abu da babban wazirin sa hamana ka duba dai mahaifiyar aliyu musa ya ce hal adullukum ala man yaqulu nuna muku wanda zai yace kai wa hum lahu nasihuna yace akwai wani mai nasiha banda banda fir'auna a kulle ta masu fushi da fushin wani Allah ya ce suna ina mun tafi da su Allah ya ce ina fir'auna shekararsa ɗari da yana mulki Allah ya ce yana ina ya ja da mu bai kai labari ba ƙaruna ne ya faɗa da aka ce wannan dukiyar na aka ce inna ma utituhu qala inna ma utituhu ala ilmin indi zai ja da Allah wai ilimin sa ne ba Allah ba Allah ya ce wai ina ƙarunu yana ina yanzu zai kuna da labarin sa babu imana Allah ya halakar da shi kullum ƙasa tana ƙasa da shi to ka gani Allah ya ce wayannan ma in dai kafirci ne wayannan kafirawan su ma Allah ya halakar da su bare kai ne yanzu duk abin da za ka yi kai ba za ka yi abin da za su yi ba to saboda haka Allah yana mana nuni mu koma mu ji tsoron Allah mu bi Allah wa laqad ja'ahum musa bil bayinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa laqad haqiqa ja'ahum min qablu musa bil bayinati tun gabanin wannan lokaci ne Musa ya zo da hujjoji mabayyana alhujjatu zahirat hujjoji mabayyana fasakabaru fil arabi suka yi girman kai a bayan ƙasa wa ma kanu sabiqina Allah ya ce ba su zama za su iya tsere mana ba fa'iti na azaba na ba za su iya gujewa azabar mu ba suna ina mun kama su duk abin da suka Allah ya ce ba za su iya tserewa ba mun kama su fa kullan nakazna bi zambi fa kullan min al madhkurina duk wa'annan kulluhum da muka baka labarin su baki daya tun daga baya zuwa yanzu da mutanen annabi ludu mutanen annabi nuhu mutanen annabi hudu mutanen annabi salihu mutanen annabi musa fir'auna hamana karuna da wazirinsa duka adawa samudawa mutanen birnin sunduma Allah ya ce kullum a kazna bi zambi kowanne ba haka kullum muka halakar da shi ba sai da ya mana laifi muka kama shi inji Allah kullum a kazna bi zambi wai ba ba laifi ba a laifin su ne yasa muka kama su a kazna a halakana ne laifin munin laifin su ne yasa Allah ya ce muka halakar da su ya aka yi da su faminhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su halakan nau'i nau'i na halitta a halaka muka musu faminu daga cikin su man arsalna alaihi hasiba a kowanne muka aika musu da tsakon kwani kamar mutanen annabi ludu ka gani su ne wanda Allah har aiko musu da tsakon kwani su ne fa minhum man nasanna alaihi hasiba wa minhum man kazal husayha akwai wanda kuma muka yi tsawa kai aka rike su kamar mutanen annabi saluhu wa minhum man kasabna bihi nar daga cikin su akwai wanda ta kasa ta kisbe da shi kamar karuna shi wannan ƙasa ce ta tafiye da yi ta kisbe da dukiyansa wa minhum man aghraqna daga cikin su akwai wanda muka dilmiyar akwai wanda ruwa ne ya dilmiyar da shi amma wuta zai je idan ruwa ya ci mutum zai je al'umma al'umman sai da na rasulullahi ne za a ce ka yi shahada fir'auna Allah ya ce dilmiyar da shi muka yi da ruwa haka Allah ya musu kamar fir'auna kamar mutanen annabi nuhu duk ruwa ne ya dilmiyar da su amma gaba kaɗan wama kana Allahu liyazlimahum wama kana Allahu duk da haka Allah ya ce ba mu ne muka zalunce su ba ba mu zalunce su ba ai fayu'azibuhum bighairi dhanbin ba zalimtan su muka yi muka musu azaba ba tare da zunubi ba Allah yake a'a ba mu zalunce su ba me ya faru walakin kanu anfusahum yazlimun ba da banza ba kanu su ne dai suka kasance yazlimuna anfusahum suka zalunci kawunan birjika da zambi da shirya ga aikin zunubi to duk mutumin da ya aiki na zunubi Allah ya halakar da shi ba fa Allah ne zalunce ba shi ne ya zalunci kawunansa مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Allah madaukakin sarki bayan Allah ya gama ba mu labari na wa'annan mutane wanda Allah ya halakar da su baki ɗaya sai Allah ya ce to za mu ba ku labari masalin lazi na takazu min dunillahi auliya kun ga misalin wa'anda suka riƙi wannan Allah su ne masoya aslaman gumakai yarjuna na ba'aha suna ƙaunar amfanin gunki kamar salal an kabuce kamar misalin gizo-gizo ne ita kazat baitan ta riƙi ɗaki linafsiya ga kanta tawi ilai wanda za ta taro izuwa gare shi wa inna a wahanar buyuti kaga mafi raunin gidaddaji labaitul an kabuce babu kamar gidan gizo-gizo in dai mafi raunin gida ne babu gidan da ya kai gidan gizo-gizo shi gidan gizo-gizo ka je ka kare masa kallo la ya daba wa anala harro baya maganin zafi baya maganin zafi wala bardan gidan gizo-gizo baya maganin sanyi to haka yake kazalika la salamu la yanfa wa abidu haka gumakai ba sa amfanar masu bautansa kowa ya yi gida dan ya higa ne amma ban da tautau shi gidan zai zai rufe kododo ya zauna akan gidan in ana sanyi ba zai hana shi sanyi ba in ana zafi ba zai hana shi ba yi da amfanin komai gidan gizo-gizo kuma da kai haka da yaza ba ƙarfi auhana ya fi komai rauni to haka bautan gunki yake mai bautan gunki ba zai amfane ka ba ba zai cutar da kai ba to saboda haka dan me yasa zaka zaka bauta wa abin da bai amfanar ka shine Allah ya ce to a bar bautan gunki a koma a bauta wa Allah shine zaka bauta masa ya amfane ka duniya da lahira
إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء inna Allah Allah madaukakin sarki ya alamu shine masani mallazi ta da'unahu ga abin da kuke bautawa min dunihi ko ba bayansa min shayi na dangane da wani abu Allah shine masani wa huwa al-aziz al-hakim wa huwa al-aziz Allah mabuwayi ne fi mulki ya mulkin sa hakimin ne ko Allah gwani ne daga cikin ayyukansa baki daya وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الامsal kun ga wayannan misalai fil qur'ani wanda yazo daga alqur'ani Allah yace na ribu halin nasi wayannan misalai Allah yace muna bugawa mutane su alqur'ani mai girma wa ma yaqiluwa amma ba kowa bane yake amfana ba kowa yake hankaltuwa ba illa alalimuna sai dai masana su ne malamai malami ne kadai wannan wa'azi zai masa amfani to saboda haka malami Allah ya ba ilimi kuma shi ya dace ji tsoron Allah fiye da kowa dan Qur'ani yace inna ma yaqsha Allah
إنما min ibadihi يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز to غفور ka gani ba wanda ya dace ji tsoron Allah kamar malami sannan kuma akwai ayat da Allah yana cewa yutil hikmata man yasha يؤتي الحكمة من يشاء Mhm.
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا Mhm.
وما يذكر إلا أولو to الألباب ka ji hikimata malamai sun fassara da cewa ilimi ne duk mutumin da Allah ya ba ilimi na addini wanda zai amfana to ba hakika Allah ya ba kyakkyawan abin da zai bauta wa Allah duniya da lahira saboda haka babu abin da Allah yake tsananin azaba a lahira kamar malami wanda iliminsa bai amfane shi ba inna ashadda nasa azaban yawmal qiyamati wanda za a masa azaba mai tsanani ranar lahira alimin lam yanfa'ahu Allah bi ilmin malamin da ba a amfana da iliminsa la yakuna almar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amila mutum ba zai zama malami ba sai yana aiki da iliminsa al ilmu ilmani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ilimi ba ya kasu kaso biyu ilimin ala lisani akwai ilimi akan harshe فذلك حجة الله على الله تعالى على خلقه wannan hujja ce ta Allah ga halittarsa e wa ilimin fil qalbi akwai ilimi a zuciya wanda ana aiki da ita fa zalika ilimin nafi'un wannan shine ilimi mai amfani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu fi akhirin zamani ibadun juhal idan ƙarshen zamani ya zo manzon Allah yana cewa za ka ga bayin Allah masu ibada jahilai mutane ne ba su da ilimi sai ƙoƙarin ibada wa ulama'u malaman kuma fusaku za su zama fasakai malamai fasakai masu ibada jahilai wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tata'allamu al-ilma li tabahu bihi al-ulama'u ku daina sanin ilimi domin ku yi alfahari da yi ga mutane wale tuhadu bihi subha'u dan ku dinga jayayya da wawaye wali tasrihu bihi wujuhin nas ilaykum ku dinga juyo da fuskokin mutane zuwa gare ku faman fa'ala zalika fa huwa fil nar duk wanda ya aikata wannan yana wuta wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man katama ilman indahu aljamahu Allahu bil jamin min nari duk mutumin da Allah ya bayi ilimi ya boye ilimin da Allah ya bayi to da ilimin za a yi masa linzami a higa da hi wuta wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa li anna min gairi dujali akuhu alaikum ba dujal nake jiya tsoro gare ku mina dujali daga dujal ila aka ce wa ma za ka ya rasulullah fa qala yace min ayyumatil murilina ina jiya muku tsoron malaman da za su badda ku a tafarki sun fi dujal sharri wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa man izda da ilma wa lam yazda da hudan lam yazda min Allah illa bu'udan duk mutumin da yana neman ƙarin ilimi amma baya neman shi ilimin nasa baya hirye da yi to babu abin da zai ƙara gurin Allah sai dai bata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal alimu la yu'azzibu azaba malami za a azabtar da shi da azaba azaban ya ɗihu bihi ya halin nar iti zama sai ‘yan wuta sun zo suna kewaye malami saboda girman azaba da Allah zai wa malami in bai bi Allah ba in dai malami ya zama fajiri azaba da za a masa a wuta to ‘yan wuta ma sai sun zo kallo Usama dan Zaidi yana faɗa samitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace na ji manzon Allah yana cewa yuta bil alimi yawmal qiyamati za a zo da malami ranar gobe kiyama fa'il ƙafin nari za a jefa yi a wuta fatan taliku a tabahu kayan cikin sai narke fa ya duru biya wuta ya dinga juyawa da yi kama ya duru lihimaru bin ruwa kamar yanda jaki yake juyawa da dutsen naka fa ya ɗihu biya ahalin nari ‘yan wuta su zo su kewaya fa ya ƙulu sai su ce malaka mai ke gare ka fa ya ƙulu ya ce kunta amiru bil kairi ni ina umarni ne da aikin alkhairi wala atihi amma ni bana aikatawa wa anha an sharri ina hanawa a bar mummunan aiki wa atihi amma ni ina aikatawa to wa inna ma yurahu azabal alimi bi ma sai da ana ribanya azaban malami idan ya saba wa Allah li'annahu azaan ilmin domin ya saba wa Allah ne akan sani dan yasa Allah madaukakin sarki yana cewa innal mutaqin innal munafiqina innal munafiqina yukadi'una Allah wa huwa kadi'uhum innal munafiqina fi daraki innal munafiqina fi daraki lasfali minan nar to kaji da lam tajid lahum nasira eh ai ba dan ko ne annahum jahadu ba da ilimi ai dan suna da ilimi ne suka yi jayayya yasa aka musu wannan azabar waja'ala yahudu sharran minan nasara shi yahudu shine mafi shari da nasara ma annahum ja'alu lillahi subhanahu walada wala qalu innahu salisu salasa duk da basu faɗa haka ba illa annahum ankaru ba'da ma'rifa da su yahudawa sai da suka sani suka ki idan qala Allah dan Allah yana faɗa haƙin yahudawa ya arihunahu kama ya ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum kaji sun san wato kwattaura sabobin manzon Allah kamar yadda suka san ƴaƴayen to amma tun da sun sani suka yi jayayya to a ranar lahira Allah zai azabtar da su fiye da azaba da za a yi wa wasu duk da nasara sun ce Allah yana da ɗa zanubin su yahudawa sun fi su sharri to saboda haka wa qala ta'ala Allah yana faɗa falamma ja'ahum ma arahu kafaru bi falamma ja'ahum ma arafu kafaru الدين فلعنة الله على الكافرين to ka gani falan ma ja'u ma rawu yayin da aka zo da abin da suka sani sai da suka sani ma yahudu suka kafirce falanatullahi alal kafirin haka kuma Allah ya faɗa labarin malamin nan bil'amu bin ba'ura watulu alaihim na ba'allazi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلك منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أكلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله فمثله كمثل الكلب إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصوا تلك أساسا لعلهم to kun يتفكرون gani bil'amu dan ba'ura malami ne ya gurbace da ya gurbace ya Allah ya dai fa zalika al fajiru malami ne fajiri shi bil'amu wuce kitabun lahi ta'ala an ba ya littafin Allah fa akala da ila shahawa ya dawwama da ita zuwa shahawa fa shabba Allah ya kamanta bil'amu bil kalbi da kare sawawan daidai na utiyar hikimatu an ba yi hikima aulam yuta ko ba a bayi ba fa huwa yalhasu yana lallagi ila shuwawa ta zuwa ga sha'awa annabi isa alaihi salatu wassalam ya faɗa mummunan malami kaman dutse ne a makwararan ruwa dutse ya je ya tare inda ruwa zai gangara shi dutsen ba zai sha ruwan ba ko ba zai bar ruwan ya tafi ba haka annabi isa ya faɗa akan malamin da yake mummuna kuma labari ya zo mana akwai wani bawan allah malami ya zo gurin annabi isa alaihi salam yana neman ilimi ya zo gurin annabi isa yana neman ilimi sai da ya nemi ilimi a gurin annabi musa annabi musa kai ba annabi isa ba musa alaihi salam din da ya je sai ya ce qala ni musa nabiyillah qala musa kalamullah annabi musa mai zance da allah ya gaya mana annabi musa ya ce kaza yake wa'azi don ya samu kuɗi da wannan wa'azin na annabi Musa in yace annabi Musa ne ya faɗa mun ji daga bakin annabi Musa ai abin duniya yake ne annabi Musa ya ce ina malamin nan ne wane wanda yake karatu a gurin aka ce ai baya nan ya tafi annabi Musa bai gani ba can wata rana sai ya ga wani mutum yana jan alhanzir a hannu sai annabi Musa ya duba alhanzir ɗin nan ya gani aka ce ne Musa ka gane wannan mutum aka ce a ban gane shi ba aka ce ta wannan ba mutum bane alhamdur ne wannan mutumin nan ne da yake daukan karatu a gunka shine wannan alhamdur din ai sai ne Musa ya ce annabi Isa ya ce to Allah ya roki Allah ya ce Allah kamar da mutumin nan halittar sa manan tambaye me mai da ya ce a addu'ar da annabi Adamu yayi da duk wani annabi da zai biyo baya duk addu'ar da suka yi in za ka yi irin wannan addu'an ba zan mai da hiyar da yake ba kurin sai dai a halin da yake ka tambaye shi mu gaya maka eh ya tambaya bawan Allah me ya mai da yake ai ni ne wanda nake jin wa'azin nan naka in na tafi agunka ne na cewa kai kace ana dan ban kuɗi shine Allah ya mai da ni alhanzar to duk mutumin da yake neman lahira yake koya mutane addini don neman duniya yi ma yadda wannan mutumin ya zo ko a duniya bai zama alhamdur ba a kabari zai zama alhamdur kowa dai ya gani ko to saboda haka an rawaito daga abu dardai radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aw Allahu azza wa jalla ila baril anbiya'i Allah ya gaya wa shahin yayi wa'ayi da shahin annabawa qul lil ladina yatafaqahuna li ghairi din ka gaya wanda suke neman ilimi ba don gyaran addini ba wa ya ta'allamuna li ghairi amali suke neman ilimi ba don su yi aiki ba wa ya dalbuna duniya bi amali al-akhirat suna neman duniya da aikin lahira yalbasuna linnasi masuka suna sanya tufafi ga mutane ku bashin na rago in ka gani tufafin su fatan rago ne wa qulubuhum qulubu za'aibi zuciyar amman ta kura ce alsinatuhum har yan wannan malaman a ƙarshen zamani ala min al'azal ya fi zuma zaki wa qulubuhum zuciyarsu amarru min sabari ya fi sabaru ɗaci wani abu ne irin cutan nan iyaya yanzu Allah ya ce yanzu a gare ni ku wa'annan malaman yukadi uni kuke yaudara na wa biyayyar sa'abi'una yanzu da ni kuke wa izgilanci la'abta hanna lakum fitnat yace hakika zan bude muku fitina la tazaru la halimul hayran mai sanyin halima ba zai bar shi ba an rawaito daga razi ya ji daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗa ulama wa hadhihi al-ummati rajulani malaman wa'annan al'umma mazaje ne guda biyu rajulun atahu Allahu ilman duk mutumin da Allah ya bashi ilimi fa bazzalahu linnazi ya bawa mutane ilimin suka amfana walam yakul alaihi dama'an bai nemi wani abu na kudai ya rike a hannunsu ba walam ya jari bihi zamanin bai sai da ilimin saboda wani kirare na duniya ba falizalika yusalla alaihi dairu wannan shine wanda tsuntsu zai masa salati a samai wanda yake sama wahi tanul mai da kifayen da suke ruwa wada babal arda da dabbobin da suke ƙasa wa kiramul katibina da mala'iku manya-manya masu rubutu suna nema masa gasar ya gadi mu'alallahi azza wa jalla zai gabaci Allah mai girma da ɗaukaka yau malƙiyamati ranar gobe ƙiyama sayyidan yana matsayin shugaba sharifa mai daraja hata yurafiqal mursalina har ya samu dacewa ga mahi da manzannin Allah wa rajulin da mutumin da atahu Allahu ilman Allah ya bayi ilimi fi duniya a nan duniya faran nabi ya yi rowa da ilimin nasa ala ibadillahi ga bayin Allah wa kaza alaihi dama'an ya je ya riki wani abu na kwaɗayin duniya wai jara bihi samanan ya sai da ilimin nasa da kiraren duniya fa zalika yati yawmal qiyamati ranar gobe kiyama za a zo da wannan malamin muljaman an masa linzami bilijami min narin da linzami na wuta yunade munade mai hela zai yi hela ala ru'usul kalaiki a taron jama'a haza hulan ibn hulan wannan malam wane ne dan malam wane atahu Allahu ilman shine wanda Allah ya bahi ilimi fi duniya a duniya faran nabihi yayi rowa da ilimin nasa ala ibadihi ga bayin Allah wa kaza bihi dama'an ya riki wani abu na abin duniya wai tara bihi samanan ya sai da ilimin nasa da abin duniya wai azibu za a ci gaba da masa azaba fata yi fariqu min hisabi har a gama yi wa mutane hisabi ba za a daina ba za a ci gaba da yi masa azaba to saboda haka duk mutumin da ya nemi ilimi ba dan Allah ba haka za a yi masa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa la tajlisu inda kullu alimin ba gun kowane malami za ka zauna ba fa, illa alimin ya du'ukun min kamsin ila kamsi, sai dai gun malamin da zai kira ka daga abu biyar zuwa biyar. Minan shaki ka zauna gun malamin da daga kokonto ila yaƙini zai kira ka ka bar kokonto ka koma yaƙini. Wa minan riyayi ila ikilas, malamin da zai kira ka ka bar riya ka koma ikilas. wa minar ragabati malamin da zai kira ka bar kwaɗayin duniya ila zuli ka koma kana gudun duniya wa minar kibri ila tawari'i malamin da zai kira ka daga girman kai ka bari ka koma ga kankar da kai wa minar adawati ila nasihati malamin da zai kira ka daga adawa ka daina adawa ka koma ga nasiha wa qala Allah ta'ala ga Allah ya faɗa haƙin ƙaruna fagaraja ala qaumihi fi zinatihi قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا لا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين يكي شوا غبك دم أوتوا العلم الذين أوتوا العلم ويكون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها ولا يلقيها إلا الصابرون فكفرنا به وبداره نرا وقال الذين أوتوا العلم ما في علم إذا سكا دوبا كاكا بأشي كوابا أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير liman amana wala yulaqiha illa sabiruna ba kowa zai game da wannan ba sai mai hakuri to za mu tsaya nan ko saboda akwai kulwa lawa jiya ba ba yau mu rage zuwa karfe hudu a yi bismillah da kulwa da kirge Allah ya sa muna daga cikin yantattun wannan wata kuma Allah ya gafarta mana zalfanmu Allah ya yarda da ayyukanmu wanda bai da alwala yayi alwala ya dawo bismillah da kulwa